بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير أصبر ashirin ga watan Rajab hijirar annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama na da shekara 1436 daidai da tara ga watan Mayu shekara ta 2015 wannan shine kaset na 15 daga cikin jeren giyar kasusuwan karatun littafin Iqtida'us Siratal Mustaqim li mukhalafati ashabil jahil walafan Sheikhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim ibn Taymiyyah al-Harrani Allah ubangije ya ji kanshi da gafara littafin iktida'us siratul mustaqim yana karantar da ka'ida ce ta ainihin wato aqidar musulunci dangane da alwala'u wal bara aqidar da ke nuna yadda ya kamata musulmi ya mu'amalanci ainihin wato ƴan uwansa musulmi wajen koyi da junansu da kuma yadda ya kamata ya saba wa kafirai daga cikin kafirai kitabawa da kuma kafirai maguzawa waɗanda ainihin wato nassoshin alkur'ani da sunna annabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama ingantacciya ta yi bayanai a dunkule da kuma bayanai na dalla-dalla dangane da hukunce-hukuncen saba musu ibn taymiya a cikin wannan littafi yana ta mana bayani akan qawaid amma ka'idoji dunkulallu waɗanda suke da alaka da wannan mas'ala kamar yadda ya alkawari yana kwararo ayoyin alkur'ani mai girma sannan yana biyo su da fassarar magabata tun daga ainihin irin fassarar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ma'ayoyin da sauran sahabbai da tabi'ai daga cikin malaman tafsiri zamu tashi a inda malam yake cewa thumma mata kana al-maqsudu bi bayani anna mukhalafatahum fi ammati umurihim aslahu lana fa jami'ul ayati dalatun ala zalika yace sannan ka sani cewa a lokacin da ya zama makasudin waɗannan bayanai da ake yi shine a saba wa kafirai a cikin ɗaukacin al'amuransu cewa wannan saba musun shine ya fi nagarta gare mu musulmi dukkanin ayoyi sun tabbatar da haka ayoyin da aka kawo a baya suna tabbatar da cewa saba wa kafirai a cikin al'amuransu gaba ɗaya shi ya fi nagarta ga imaninmu da aƙidanmu wa in kanal maqsudu وإن كان المقصود أن مخالفتهم واجبة علينا فهذا إنما يدل عليه بعض الآيات دون بعض أما إذن يزم أبند أكي نبي أفسر ما أنرساب مسو ينا نفن ما أنرساب مسو أما أين ساب ورواجبي to wannan wasu ayoyi ne suke nuna haka banda wasu ma'ana idan ka dauki ma'ana ta farko cewa a saba musu gabaki daya a matsayin ƙarin nagarta ne da armashi ga aƙidan musulmi to wannan dukkanin ayoyi sun bayyana haka amma idan ka ɗauka cewa a babun wajabci ne kamar yadda yake wajibi ne musulmi ya bar ƙarya wajibi ne ya bar zina wajibi ne ya bar shan giya da sauran abubuwan da suke haramun to haka in ka ɗauka kuma wajibi ne musulmi ya bar kwaikwayon kafirai ya ce to wannan ba dukkanin ayoyi ne suka bayyana haka ba wasu ne daga cikin ayoyi ina fata mun gane ونحن نذكر ما يدل على أن مخالفتهم مشروعة في الجملة yace mu za mu ambaci abubuwan da suke nuna cewa ne saba wa kafirai din nan shari'a ta yi umarni da shi a dunkule id kana huwa al-maqsud huna domin wannan shine manufar littafin manufar littafin nuna cewa shari'ar musulunci a umuminta ta umarci musulmi da ya saba wa kafirai shine asalin abin da yasa yake waɗannan maganganu sai ce wa amma tamyizu dilalatil wujubi amma kokarin tantance shin kaza da aka ce a sabawa kafirai game da shi wajibi ne sabawa awul wajibi alwujub wato farilla ne awul wajib ko kuma wajibi ne min an ghairiha ko kuma abin da yake mustahabbi ne sabawan ko halas ne ko makamancin haka wato tantance matakan umarnin matakan umarni da hanin yace alwajibu an za wa tamidul wajibi an ghairihi falaysa huwa almaqsud huna wannan ba shine abin nufi ba ana ma'ana anan ba zai bayani akan cewa saba wa kafirai dangane da kaza wajibi ne saba musu dangane da kaza mustahabbi ne saba musu dangane da kaza halas ne ba wannan bane bayanin bayanin ana so ne a yi shi a jumlace cewa kawai saba musu gaba ɗayan shi shari'a ta yi umarni da shi wannan tafsira din kuma za a je wurin da za a yi su insha Allah wa sanadkuru insha Allah anna mushabahatuhum fi a'yadihim min al-umuri al-muharrama sannan kuma za mu yi bayani akan cewa saba musu musamman dangane da bukukuwan su to wannan shi yana karkashin abin da suke haramun ne fa innahu huwa al-mas'alatu al-maqsuda bi'ainiha domin bayani akan hukuncin saba musu a cikin bukukuwan su wannan ita ce asalin matsalar da ake nufatanta ita kanta a wannan littafin wasairul masail sauran abubuwan da suka sun wannanci asalin wannan qadiyar innama jalabaha taqrirul qa'ida al-kulliyata al-azimata al-munfi'a abin da ya jawo akai magana akan su shine kokarin tabbatar da wannan ka'ida ta gaba daya mai girma wacce take da ainihin wato amfani shine asalin abin da ya kawo magana akan littafin nan magana akan hukuncin saba wa kafirai dangane da bukukuwansu bukin da shafi aure ko jana'iza ko bukukuwansu na shekar na wasu ranaku a shekara wannan shine asalin makasudin littafin amma karkashin wannan makasudin za a yi magana akan wasu abubuwa da suke suna da alaka da waɗannan ka'idojin fil jumla qala Allah azza wa jalla Allah madauke sarki yake cewa al munafiquna wal munafiqatu ba'dhum min ba'd ya'muruna bil munkari wa yanhauna 'anil ma'ruf ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم كالذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ألم يأتكم نبأ الذين من قبلهم قوم ألم يأتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلب عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير waɗannan ayoyi ne daga cikin ainihin sautin tauba tun daga aya ta 67 har zuwa ta 73 mala ya kawo waɗannan ayoyi ne don ya fassara mana su zai zo mana fassarar su da ainihin wato bayanin fitar da waɗannan hukunce-hukunce na saba wa kafirai a ciki a takeice abinda Allah ke cewa almunafiquna walmunafiqatu ba'dhum min ba'd da munafikai maza da munafikai mata sashin su yana tare ne da sashi ya amruna bil munkari zaka ga cewa suna umarni da mugun aiki mummunan aiki wayan hauna anil ma'ruf sannan suna hani daga mai kyau shine inda suka kama da juna din koda ba san junansu ba koda ba a wuri ɗaya suke ba koda tafarkin munafurcin su ba ɗaya bane maza ga wannan abun ya hada su hana kyakkyawan aiki da kuma zuguguta mummunan aiki wa yaqbiduna aydiyahum sannan suna makale hannayensu nasullaha fanasiyahum sun kyale al'amarin Allah ba ruwansu da al'amarin addinin Allah ko bauta Allah fanasiyahum sai Allah ya rabu da su duk sanda wani alheri yazo babu ruwan Allah da su game da alheri amma ba Allah ya manta da su ta yadda bai san abin da suke yi ba ko baya sa a rubuta abubuwan da suke fanasiyahum malamai suka ce ai fanasiyahum min alkhair yayi watsi da su game da wani alkhairi innal munafiqina humul fasiquna lalle munafikai sune asalin wato mutanen banza sune fasikai waɗanda ba sa bin dokokin Allah na'am zai zo ya fasara mana ruwa eh suna yin ruwa wa'ada Allahu almunafiqina walmunafiqati walkuffara nara jahannama Allah ubangiji yayi alƙawari ma munafikai maza da munafikai mata da sauran kafirai cewa zai saka su a wutar jahannama khalidina fiha za su tabbata a cikin jahannama hiya hasbuhum ita ce iyakar sakamakon su wala anahumullah kuma Allah ya tsine musu albarka walahum azabun muqim suna da azaba madawwamiya wadda ba a ba a kashe ta ba a hutawa kallazina min qablihim aikin da suka yi irin na wanda suka gabace su ne min qablikum afwan jazakumullahu khair kallazina min qablikum kamar dai yadda waɗanda suka gabace ku ku mutanen wannan zamani na Annabi sallallahu alaihi wasallama ana fassara shi da cewa wato wa'adallahu alƙawarin da Allah ya yi ma kafirai to ya yi ma irin kafiran da suke gabanin ku waɗannan kafiran ko kuma aikin na kafiran irin na kafiran da suka gabata duka wasu za su yi ɗauka ma'ana kallazina min qablikum ay ka a'mali al-kuffar allazina min qabli kuffari azmanikum ko kuma ay wa'ada Allahu al-kuffara fi hadhihi al-azman kama wa'ada al-kuffara fil azmani al-ghabira duk zai ɗauka cewa alƙawarin da Allah ya yi na azaba ga kafiran da suka gabata irin shi ga waɗannan kafiran munafukansu da kafiransu ko kuma ayyukansu sun aikata irin aikin da waɗanda suka aikata ma'ana kallazina min qablikum ay kama wa'ada allazina min qablikum ko kuma kallazina min qablikum ay kama fa'ala allazina min qablikum ina fata mun gane duka Imam al-Qurtubi ya kawo waɗannan fassarorin kallazina min qablikum kamar waɗanda suka shuɗe gabaninku kanu ashadda minkum quwwa sun fi ku tsananin ƙarfi wa akthara amwalan sun fi ku yawan tara dukiya wa auladan da yawan diya fastamta'u bi khalaqihim sai suka tsaya suka ainihin wato morewa addininsu suka yi addini da sharholiya fastamta'atum bi khalaqikum kuma yanzu shine kuke sharholiya a cikin addininku kamar stamta'a alladhina min qablikum bi khalaqihim kamar yadda waɗancan da suka gabace ku suka yi sharholiya a cikin addininsu wa khuttum kuma kuka wuce makaɗi da rawa kuka zaƙe kallabi khadu irin zaƙewarsu irin wuce makaɗi da rawansu irin yadda suke zangayi suke kawo abubuwa na bid'o'i da fasikanci da maguzanci a cikin addinin Allah kuma kuka yi haka ula'ika duk ire-iren waɗannan da na wancan zamanin da wannan zamanin waɗanda suka yi sharholiya a cikin addini ba su yi addini yadda aka ce su yi shi ba sannan suka wuce makaɗi da rawa habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah waɗannan gaba ɗaya ayyukansu sun lalace sun ragargaje tun a duniya da kuma ranar lahira wa ula'ika humul khasiruna waɗannan sune asararru sune waɗanda ba su ci moriyar duk wani abu da suka yi ba sai Allah ya ce alam ya'tikum naba'ul ladina min qablihim alam ya'tihim naba'ul ladina min qablihim ashe labarin waɗanda suka shuɗe kafin waɗannan kafiran bai zo muku ba bai zo masu kafiran na yanzu ba qaumi nuhin badali ne daga wannan daga allazina min qablihim kama a ce ne alam ya'tihim naba'u qaumi nuhin daga cikin waɗanda suke allazina min qablihim kafiran da suka gabace su akwai mutanen annabi nuhu kafirai ne da sun fi su kafirci sun fi su ƙarfi din can sun fi su dukiya sun fi su yaya wa adin da kuma adawa wa samuda da kuma samudawa duka waɗannan kafirai ne waɗanda suke aksara quwwatan wa amwalan din can ko wa qauma wa qaumi ibrahima da ko mutanen annabi ibrahima su lamarudi kenan da sukan ana da mutanen shi wa ashabi madyana da mutanen garin madyana sune mutanen annabi shu'aibu kenan ko wal mu'tafikat da kuma al mu'tafikat har ila yau dai mu'tafikat sune ko dai maimaici ne cewa mu'tafikat sune qaumun nuhin waɗanda suke masu ƙirƙirar ƙarya da iya shirya makirci ma addinin Allah ko kuma fassara ta biyu shine duk waɗanda aka halakar ta hanyar juye ƙasarsu domin ita kafa shine an kife waje an juya shi ya kuma upside down su ne waɗanda aka halakar ta hanyar a ɗauki ƙasashensu cancak a kife su to an yi ma al'ummomi daban-daban irin waɗannan su ne ake nufi da almutafikat atathum rusuluhum bil bayyinati waɗannan dukkaninsu waɗannan al'ummomi annabawansu sun zo musu da gaskiya ga ta nan ƙuruƙuru suna gani fama kana Allahu li yadhlimahu Allah sam faufau Allah bai kasance dama wanda zai zalunce su ba walakin kanu anfusahum yadhlimuna su ne suka cuci kansu suka yi kafirci to waɗannan bangare na farko kenan da Allah ya bada labari a wannan waje ya faɗi siffofinsu da sakamakonsu sai bangare na biyu waɗanda Allah zai yi kaman wato zai yi comparison din su zai mukarna su da wancan bangaren sai ce wal mu'minuna wal mu'minat su ko mu'minai mazan su da matan su ba'dhum awliya'u ba'd su majibinta sashin junan su ne kaga can cewa yi ba'dhum min ba'd su ba su jibinta junan su sai dai suna yin mugun aiki irin na juna su ko mu'minai to jibinta junan su suke ma'ana akwai ulfa tsakankanin su da zumunci da mutunta juna da kuma na baya ya ma na gaba biyayya wanda ya zo a zamanin da ya shuɗe da wani zamani ya rigaye shi yawa wanda suka rigaye shi addu'a wannan ya daga cikin abin da ya sa karatun ya bambanta anan cewa nan ba'aduhum auliya u ba'adun ne can kuma ba'aduhum min ba'adun suna kama da juna ne wajen mugun aiki amma ba sa kama da juna ba sa ma junansu kyakkyawan aiki ina fata mun gane ibn tumiya zai waɗannan bayanan ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar kaga fi muqabil wadancan su ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf su kuma mu'minai fa siffarsu shine suna umarni da kyakkyawa suna hani game da munkari wa yuqimuna as-salata wa yutuna az-zakat sannan suna tsayi da sallah kuma su bada zakka wannan shine shi kuma fi muqabili ayyuka wadancan munana da zamu zo mu ji ibn taymiya zai magana akan su na kafirai wa yuti'una Allah wa rasulahu sannan mu'minai suna wa Allah biyayya kaga su can cewa akai yaqbiduna aydiyahum nan kuma aka ce wa yuqimuna sala wa yutuna zaka can kuma da aka ce nasullaha fanasiyahum nan kuma su kuma da'a suke wa Allah sai wa yuti'una Allah wa rasulahu sai siffar da Allah ya ba su can kaga sai Allah ya ce innal munafiqina humul fasiquna nan kuma ya ce ulaika sayarhamuhumullah innallaha azizun hakim waɗannan su ne waɗanda Allah zai musu gafara ya ji kansu ya musu rahama Allah ka samu a cikin su lalle Allah mabuwayi ne kuma mai hikima wa'adallahu almu'minuna mu'minina walmu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar Allah ubangiji yayi ma ainihin mu'minai alƙawarin aljannai waɗanda koguna ke gudana a ƙasansu wannan shine muƙabilin waɗancan da su kuma Allah ya musu alƙawarin wuta kenan wa masakina tayyiba da wuraren zama wuraren zama waɗanda suke masu daɗi fi jannati adnin a cikin aljanna da ake ce ma jannatu adnin wa ridwanun min Allah akbar kuma abin da yafi girma fiye da wannan gaba ɗaya shine yarda da Allah ya yi alƙawarin zai yi da su zalika huwa al-fawzul azim wannan shine rabo mafi girma da mutum zai iya samu Allah ka samu same shi ya ayyuhan nabiyyu ya kai wannan annabi jahidul kuffara wal munafiqina kai gwagwarmaya da kafirai da munafikai waghluz alaihim ka tsananta musu wajen gwagwarmayan kada ka saurara musu wa ma'awahum jahannamu wa bi'sal masir kuma ka sani da cewa waɗannan kafirai makomarsu gidansu ita ce jahannama kuma tir da jahannama a ce ita ce makoma wannan a takaice kenan ma'anar wannan larabcin da ke cikin ayoyin amma ibn taymiya zai mana tafsiri wanda yake tafsiri as-salafi game da ma'anarsu yace bayyana Allah subhanahu wa ta'ala fi hadhihi al-ayat Allah ubangiji ya bayyana a cikin waɗannan ayoyi akhlaqal munafiqina wa sifatihim ya bayyana halaye da siffofin munafikai wa akhlaqi al-mu'minina wa sifatihim sannan ya bayyana halayen mu'minai da siffofinsu wakilal fariƙai ne muzhirun lil-islam dukkanin ɓangarorin guda biyu munafukai a matsayin ɓangare guda da muminai a matsayin ɓangare na biyu waɗannan dukansu suna bayyana musulunci ne dukansu a zahiri ana ganin su ne a matsayin musulmai wa'ad Allahu al-munafiqina al-muzhirina lil-islami ma hadhihi al-akhlaqi wal-kafirina al-mudhina lil-kufri nar jahannama sannan Allah ya bayyana cewa ya yi ma munafukai masu bayyana musulunci tare da cewa suna yin waɗannan mugayen halayen da su da kafirai masu bayyana kafirci kuma suna yin waɗannan irin halayen munafukai su biyun nan sai Allah ya musu alƙawarin wutan jahannama wa amara nabiyahu bi jihadi ta'ifatayn kuma ya umarci annabinsa da cewa yin gwagwarmaya da waɗannan bangarori guda biyu munafukai masu bayyana musulunci da kafirai masu bayyana kafirci waɗanda dukkaninsu biyun ayyukansu iri ɗaya ne wa mun bu ba'asallahu muhammadan sallallahu alaihi wasallama wa hajara ila almadinati sara nasu thalathata asnafin malam yace tunda Allah ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallama kuma yayi kaura ya kuma madina daga lokacin mutane suka zama kala uku kuka ce rukuni uku asnaf wato bambanci iri uku sinf shine kamar nau'i ko model kala uku mu'minun wa munafiqun wa kafirun akwai mumini wanda ya imani da Allah a zuci kuma ya bayyana imani akwai kafiri wanda ya kafircewa Allah a zuci kuma ya bayyana imani a bayyane akwai kuma kafiri wanda ya kafircewa Allah a zuci kuma ya bayyana kafirci a bayyane kaga da kafiri da mumini a bayyane suke munafiki shine a tsaka-tsaki wanda yake da ruwa biyu cikin shi irin na kafirai zahirin shi irin na mumirai Allah ya tsare mu fa amal kafiru wa huwa al-mudhhiru lil-kufri fa amruhu bayyinun mala yace kaga shi kafiri wanda ya bayyana kafircin sa al'amarin sa a fili yake wa innamal ghardu huna abinda yake manufa anan shine muta'alliqun bi sifatil munafiqin al-madhkura fil kitabi was sunnah abinda yake so a bayyana shine abinda ke da alaka da siffofin kafirai da munafikai kamar yadda aka bayyana su a cikin Qur'ani da sunna Annabi sallallahu alaihi wasallama fa innaha hiya allati tukhafu ala ahli alqibla siffofin munafikai sune abun tsoro ga masu kallon alqibla suna sallah wanda yake musulmi yana kallon alqibla yana sallah to abinda ake tsoratar mishi shine kada ya fada cikin siffofin munafikai wa huwa la yash'ur ya zama yanayi ne a bayyane alhalin a cikin zuciyarsa ba mumini bane wannan ita ce abun tsoro ga musulmi domin kafirci bayyananne ne kuma duk mutumin da ya riga ya musulunta to insha Allah baya komawa irin wannan mabayyanin kafircin amma munafirci ba to akwai abun tsoro ga musulmi dangane da al'amarinsa Allah ya tsare mu fa wasafa Allah subhanahu almunafiqina bi anna ba'dahum min ba'd sai Allah ya siffanta munafikai yace bangaren su na tare da bangare wa qala fil mu'minina amma su mu'mine sai yace ba'dhum awliya'u ba'd sashin su mai jibintan sashi ne wa zalika li anna al-munafiqina li anna al-munafiqina tashabahat qulubuhum wa a'maluhum domin su munafikai zukatan su ne suka kama da juna ayyukan su ma suka kama da juna uhum ma'a zalika amma duk da haka zaka tarar da su tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta kana tunanin kafirai munafikai dukkan su tawaga guda ce amma zukatansu mabambanta ne falaisat qulubuhum mutawaddatan mutawaliya zukatansu ba sa kaunar juna ba sa jibanta juna daka daga cikin abin da za a tsorata wa musulmi shine ya zama yana da wannan siffa game da yan uwan shi musulmai ya dauki siffa ta munafikai kenan ya zama tsakanin shi da da musulmai yan uwan shi babu muwadda babu ainihin muwala illa ma damal ghardu allazi ya ummunahu mushtarikan bainahum sukan yi taimakon juna ne su zubunci juna gwargwadon kalkadarin lokaci ko bukatar da suke da ita ta wani manufa da ta hada su idan suka samu common interest za su yaki musulmai ko su yi musulmai makirci a lokacin sai su zo su taru sai su haɗu sai su zama daidai da junansu a zahiri kamar yadda aka haɗu a ashabul abin nan ahzab suka haɗu kafirai ne mabambanta waɗanda kowa bai da kafircin ɗayan ba amma suka ce bari mu haɗu a murƙushe annabi da sahabbai sai mu koma kowa ya ci gaba da irin nashi kafircin ba wai sun haɗa akan kafircin bane a sun haɗa akan common interest ne common enemy to haka kafirai suke kullum ba sa jibinta junansu ba sa dacewa da junansu haka yan bid'a suke kullum ba sa jibinta junansu ba su dacewa da junansu ahlus sunna musulmai na kwarai salafiya su ne kaɗai suke da irin wannan siffa cewa yanzu duk inda ƴan uwanmu suke musulmai a duniya da waɗanda muka sani da waɗanda bamu sani ba zaka tara na farko aqidan mu ɗaya da su irin abin da muke faɗa ɗaya ne irin tafan da muke karantawa ɗaya ne irin fatawan mu ɗaya ne irin manhajin mu ɗaya ne suturan mu ɗaya ne kamannin mu ɗaya irin jagoran da muke bi guda ɗaya ne shine Annabi sallallahu alaihi wasallam amma sauran kafirai fa da ƴan bid'a da kungiyoyi da sauransu zaka kowa tun daga jagora za a bambanta kowa jagoran da suka yi identifying kansu da shi daban ne da nasuwa ne wannan ma jagoran su daban ne da nasuwa ne wannan ma shehin su daban ne da nasuwa ne wannan waliyin su daban ne da nasuwa ne haka dai haka dai haka dai amma wannan bai hana idan suka zo tunda kowannen su na fada da musulmai kowannen su na fada da ahlus sunna kowannen su na fada da salafiyya za su zo su haɗu sanda za a yi wannan faɗan ba don wai kowa ya janya nashi faɗin da ke tsakanin juna ba a don a murƙushe wannan domin su a yadda suke rayuwa kowa zai iya barin kowa ya nashi bida tunda kowa ya sa abin da yake na banza ne babu kuma idan wani yayi babu kuma idan wani ya kirkiro nashi amma mu ne muka zama abokan gaban su gaba daya saboda mu muna cewa dole sai kowa ya bar nashi barna an hada kan gaskiya to tunda wani da yake yin barna ahlus sunna sun ce ya bari wane ma shi ma an ce ya bari wane ma shi ma an ce ya bari sai dukkanin su ga cewa to ahlus sunna duka suna gaba da su ne daga sai su haɗu su wannan fada ya daga cikin sifan munafikai irin wannan siffa ya kasance mutum ba shi da ainihin kaunar mumine a cikin zuciyarsa shine sai mala yake cewa thumma yatakhalla ba'dhum an ba'd sannan sai su wargajewa junan su kowa ya ja gefe ba juna bi khilafil mu'min sabanin mu'mini fa innahu yuhibbul mu'mina mumini na san dan uwan shi mumini wa yansuruhu bi zaharil ghaibi yana taimakon shi a inda ma dan uwan nashi baya na wa in tana'at bihimud diyaru wa taba'ada zamanu koda kuwa ainihin wato garuruwan su sun yi nisa da juna ko zamanin su yayi nisa da juna duk inda mumini yake haka yake wani mumini zaka ga ya rayu shekara da yawa ya mutu ɗaruruwan shekaru amma yanzu ne Allah zai kawo wani ɗan uwan shi mumini ya ainihin wato tare mishi wani fada ya kare mishi wata gaskiya wata aqida shi da makamancin su duk wannan yana faruwa a sa'ad da aka samu ainihin wato imani ya hada su yanzu misali duk mutanen da suka rayu tun daga zamanin sahabbai har zuwa zamani mafi nan kusa daga cikin malamai ahlus sunna wanda suka kantar da addini sarakunan da suka yi jihadi suka ɗaga kalmar musulunci zaka ga zamunna bayan wani bayan wani mutataliya ana ambatansu ana yabansu ana ƙaunarsu ana fatan ina ma da an rayu tare da su ƴan uwan juna ne muminai kamar da mu ma yanzu muke ambatan waɗannan malamai tun daga malaman mu nan kusa da suka shuɗe su mala albani Allah ya ji kansu har zuwa malaman zamanin sahabbai kowa muka ambace shi muna ambatan shi da alkhairi muna jin muna ƙaunarsa muna muna labarin ayyukan alkhairinsa to alamar cewa mun haɗu kenan a wajen wannan aƙida saɓanin 'yan bid'a ba ka jin suna yin haka a isu isu ma a cikin ɗariƙa guda ɗaya ko a cikin kafirci ƙwaya ɗaya sai ga wanda ya zo yanzu yanzu nan so yake yi ya kwaɓe rawanin wanda ya gabace shi a daina ambaton wani wanda ya gabace shi kaulaha da ya zo so ya yi gaba ɗaya ya kwaɓe wata janar rawanin shi na na ɗariƙar shi ya ce shi shi ne ke da ɗariƙa haka za ka ga suna yi duk sanda wani ya zo so yake a manta da kowa sai shi a tara mai girma amma ahlus sunna ba haka bane manhajinsu manhajinsu shine walladina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman duk waɗanda suka zo suna cewa ne Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta ma ƴan uwanmu da suka gargaye mu a cikin imani wannan shine manhajin ahlus sunna game da kaunar junansu shi sa Allah ya ta'abiri da ba'dhum awliya'u ba'd sashin su masu jibintan sashin juna ne sashin su masu kaunar juna ne kauna ta zahiri ta batini ina fata muna biye da wannan jama'a thumma wasafa Allah subhanahu kull wahidatin min at-ta'ifataini bi'amalihim fi anfusihim sannan sai Allah ya siffanta kowace kungiya daga cikin kungiyoyin nan guda biyu da ya ambata da irin ayyukan su na zuci wa fi ghairihim da ayyukan da suke yi ma wasun su wa kalimatullahi dawama malam yace maganganun Allah da yake yi ka'idoji ne dunkulallu wa zalika annahu lamma kanat a'malul mar'i almuta'alliqa bi dinihi qismayn abin da yasa muka yi wannan bayani inji ibn taymiya shine ayyukan da mutun yake yi waɗanda suke da alaka da addinin sa kala biyu ne akwai ayyukan da suke game da ambata ahaduhuma na farko an yi amala wa ya turka yayi aiki da aka ce yayi ya bar aikin da aka ce kai yayi bangaren farko kenan na ayyukan addini da mutum yake wasani bangare na biyu an ya amura ghairahu bil fi'li wat tarki ya umarci wani shi da cewa kai kaza kar kai kaza akwai wanda shine zai yi da kansa kaga wannan shine a a'maluhum fi anfusihim kenan aikin da zai yi na kan kanshi aw kuma a'maluhum fi ghairihim aikin da zai yi ga waninsa shine umarni da cewa yi kaza da kuma hani cewa bar kaza dukkan waɗannan bangarorin ayyukan addini ne da musulmi yake yi thumma fi'luhu imma an yahtassa bi huwa bi nafsihi aw yanfa'a bihi ghayruhu ghayruhu sannan kuma ayyukan da musulmi yake ko dai ya zama shi musulmin shine kadai da ci moriyarsa ko kuma wani mutum zai ci moriya aikin banda shi kanshi musulmin fasaratul aqsamu thalathatan laysa laha rabi'un da yuka an da haka an samu bangare uku kenan babu na hudun su ahaduha bangare na farko ma yaqumu bil amili abinda ma'aikacin ne ke cin moriyarsa wala ya ta'allaqu bi ghairihi sannan kuma wani baya more masa sai shi ma'aikacin kasalati masala kaman sallah duk musulmin da ya sallah sallar tashi ce shi kada zai ci moriyarta ba ta je ga wani ba wasani bangare na biyu ma ya amaluhu li naf'i ghairi abin da yake yi dan wani ya ci moriyarsa kai tsaye moriyar tana kaiwa ne ga wani kazzakat kaman zakka moriyar tana kaiwa ne ga wani ba tana tsayawa ne akan shi mai aikin ba wasalisu bangare na uku ma ya amuru ghairahu an yaf'alu abinda mutum zai umarci wani shi ya aikata fa yakunu al-ghairu huwa al-amilu sai zama wani mutumin shine mai aikata aikin wa hazzuhu huwa al-amru bihi raban da mutum zai ci a wannan shine umarni din wannan sune ayyuka kala uku aikin da mutum yake yi wanda iyakacin shi na mutumin ne aikin mutum da yake yi dan wani ya ci moriya umarni da aiki da mutum yake yi wanda iya moriyarsa shine umarnin fa qala subhanahu fi sifatil munafiqina sai Allah ya faɗa game da munafikai yace ya amruna bil munkari idan suka zo wajen umarni din nan bangare na uku sai su dinga umarni da mugun aiki wa yanhauna anil ma'rufi suna hana aiki kyawa wa bi idha'i hi fi sifatil mu'minina wanda yake wato kishiyantan wannan a cikin sifan mu'minai shine su kuma ya amruna bil ma'rufi wa yanhauna anil munkar mu'minai su kuma suna umarni da kyakkyawa su hani da mummuna ma'ana aikin su ya saba kai tsaye da waɗancan ainihin munafikai wal ma'rufu me yake nufi da al-ma'ruf yace ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah suna ne da ya tattara duk wani abu da Allah yake so a yi min al-imani tun daga imani wal amali salih da kuma aiki nagari duk abin da ya shigo cikin sunan shi al-ma'ruf wal munkar shi kuma munkar ismun jami'un li kulli ma nahallahu anhu shine suna da ya tattara duk wani abu da Allah ya hana shi yake cewa al-munkar tun daga haramun da makruhi da duk wani abu da Allah ya hana sunan shi munkar sun makala sannan sai Allah ya ce wa ya kubiduna aidiyahum suna janye hannunsu suna makalkale hannunsu kala mujahid al'imamu mujahid ya ce ya kubiduna ha anil infaki fi sabilillahi suna riƙe hannayensu daga ciyar da su dan daga ciyar da abin da ke hannun dan ɗaga kalmar Allah wa qala qatada qatada yace yaqbiduna aydiyahum an kulli khair suna makale hannunsu daga janyewa daga barin duk wani alkhairi fa mujahidun ce kaga shi mujahid ashara ila an-naf'i bil mal yayi ishara zuwa ga cewa ma'ana ayan suna hana duk wani amfani na dukiya ba sa yi wa qatada shi kuma qatada ashara ila an-naf'i bil mali wal badani ya ishara zuwa ga amfanin dukiya da amfanin jiki kaga an kulli khairin alherin da za su bayar da hannunsu da alherin umarni da alherin tara wani daga zalunci duk ba sa yi a ƙasa gashi ya soke wasu lambobi daga lamba ta hudu din da yace mujahid yace huwal imamu mujahid ibn jabr al-makhzumi maulahum al-makki sunan shi kenan mujahid dan jabar dan kabilar banu makhzuma ta hanyar wala'i mutumin garin makka abul hajjaj alkunyarsa kenan min al'a'immatu thiqat ɗaya ne daga cikin limamai amintattu a cikin addinin musulunci min at-tabaqati thalitha min at-tabi'ina a cikin rukuni na uku daga cikin tabi'ai wa min kibaril mufassirin wal fuqaha wal fuqaha daga cikin manyan malaman tafsiri da da fiqh tufiya sanata 103 ya rasu da shekara 103 wa umruhu 83 sanatan yana ɗan shekara 83 وقد أخرج له أصحاب الكتب الستة وسائر أهل الحديث ما لمي ما سلت في شدة بخاري مسلم ده سوران سنن دنا ده سوران ما لمن حديثي sun fitar da hadisansa karanta littafin takribu tahzib a mujallar na biyu shafi na 229 a cikin tarjama ta 992 da 22 ko na'am da kuma littafin tabaqatul kubra ta ibnu sadin a mujallad na biyar shafi na 466 da kuma shafi na 467 lamba ta biyar da ya ce yaqbidunaha anil infaqi fi sabilillah gashi nan yace zakara al mufassiruna anna mujahidan qala fi qawli ta'ala malam nasir al aqal yace malaman tafsiri sun ambaci cewa mujahid ya fada dangane da fadin Allah da Allah yace wa yaqbiduna aydiyahum mujahid ya fasara cewa la yabsutunaha bin nafaqati fi haqqin ba sa sakin hannunsu wajen ciyarwa don gaskiya wal ma'ana mutaqarabun ma'ana tana kusa da abinda malam ya ambata a ainihin sama din nan raji kuma ka karanta littafin tafsirut tabari a juz'i na 10 shafi na 120 da tafsirin mujahid taqiq abdurrahman as-surati a cikin shafi na 283 amma al-lafz alladhi dhakarahu al-mu'allif huna fa huwa ibn kathirin fi tafsirihi wa lam ya'zuhu li ahadin amma lafazin da ibn taymiya ya ambata anan ya danganta ga mujahid yaqbidunaha an al-infaqi fi sabilillah mal nasir aka yace wannan lafazin lafazi ne da al-imam ibn kathir ne dimashqi ya ambata a littafin sa kuma bai danganta shi ga kowa ba a zahiri kaman magana shi ibn kathir din ne ko kuma makamancin haka ma'ana yana nuna maka ne shi bai san inda mujahid ya faɗi wancan magana ba to kaga ibn kathir kuma ya ambata sannan ibnu kasirin ya zo ne bayan wannan malamin kai tsaye shi ma kuma bai danganta ta ga kowa ba wallahu alam watakila tana wani wuri ko wani littafin da zamani ya juye da su ba a samu ba amma dai ibarar da aka samo daga iba mujahid ga ta malam ya ambata kamar take a cikin littafin al-imamu tabari amma kusan ma'ana iri ɗaya ne ta yi kuma ibn taymiya ya kawo ta ne da ma'ana ba da lafazi ba duka abu ne wanda yake musawwagun insha Allah sai ce ka duba ibnu kasirin a cikin mujallar na biyu shafi na 368 na fata mun gane wannan wa qabdul yadi rike hannu abinda ake nufi da shi ibaratun anil imsak yana nufin makalkale hannu dungulme hannu kama fi qaulihi ta'ala kamar yadda yake a cikin fanin Allah da Allah yake wala taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wala tabsutha kullal basti kar ka sanya hannunka ya zama makalkale a jikin wuyayenka a jikin wuyanka kar kuma ka sake shi ga baki daya haka Allah ya faɗa cikin suratul Isra'i ko wa fi qawlihi da kuma faɗin Allah da yake cewa wa qalatil yahudu yadullahi maglula yahudu suka ce hannun Allah a makalkale yake a dunkule yake gullat aidihim Allah ya ce Allah ya musu baka addu'a cewa Allah ya makalkale hannunsu, Allah ya jarabce su da rowa, walu'inu bi maƙalu kuma Allah ya tsine musu albarka sakamakon wannan bakar magana da suka faɗa ma Allah. Bal, sam ba haka abin yake ba, ya dahu mabusutata ne, hannayen Allah dukansu a buɗe suke, yunfiku kaifa ya sha, Allah yana ciyar da bayansa iya yadda yake so. Haka Allah ya faɗa cikin sutul ma'ida aya ta ainihin 64. wahiya ita wannan magana ta rike hannu da bude shi haqiqatun urfiyya zahiratun min al-lafz gaskiya ce wacce take haka take a cikin urfin mutane a cikin urfin yaren larabci wadda take lafazinta haka yazo a zahiri aw hiya majazun mashhur ko kuma kace majazi ne wanda yake ya shahara ana fadan shi ana amfani da shi ma'ana in an ce wane ya makale hannu da zaran an ce ya ƙabidu ya dahu abinda balarabe zai fahimta shine marowaci ne ba zai fahimci rike hannu haka a na zahiri wanda yake gabar hannu a maida ta baya ba a zai fahimci cewa mai rowa ne kamar yadda ko a hausa akwai lafuza irin waɗannan waɗanda an faɗe su za a gane mutum wani hali ake nufi ba lafazin da take nufi ba ba yana ce mata adam magana aka ce wane ya shafa mini kashin kaji da zaran an ji haka duk bahaushen da ya san Hausa ya iya Hausa lafiyayya ba zai fara tunanin cewa mutumin nan ya dangwalo kashin kaza ne ya goga ma wannan a jikin rigarsa ba ko ba zai fara tanaka ba shine yayi wani laifi ne sai ya saka ka a ciki ko ya ja ya dauko ta magana wani bala'i a wurin yan sanda ko makamanci haka sai san yadda zai yi sai ya maka shari ka shiga ciki ko ya saka ya saka dai a cikin wani hali wanda yake na na kuntatawa da cutarwa shine ma'anan shafa kashin kaji ko ya muni bakin fenti shine kamar ya je ya ci mutuncin ka ko ya bata ka ko ba a tunanin cewa ya dauko fenti ne da burushi ya goga maka kai baki to irin wannan adam magana ne haka yake a yaren larabci haka kuma yake akwai shi a Hausa da dukkanin yarurrukan da suke rayayyu to haka anan idan aka ce yaqbiduna aydiyahum duk balarabe da zaran ya ji abin da zai fahimta kenan cewa mutane ne marowata masu makale hannu shi yasa wata kila da na fasara da makale hannu wani dan uwa ne yake tambaya cewa me ma'anar makala hannu domin fasara ce ta lafazi wannan ban fasara ma'ana ba dan ina jira ne da mallai ya fasara mana da kanshi to gashi na kasa yake cewa alhaqiqatul urfiyya arrafa almuallif fi kitabil iman abin da yake cewa sananniyar magana a urfi ibnu taymiya da kanshi ya fassara ma'anarta a cikin al-iman nashi bi annaha cewa hiya ma sara lafzu dallan fiha alal ma'ana bil urfi la bil lugha shine abin da ya zama lafazin ya wayi gari yana ba da wata ma'ana bil urfi bisa al'ada harshen la bil lugha ba wai bisa asalin abinda aka yi wadu'un kalmar ba domin su kalmomi kamar mutane ne su ma social beings ne su ma wato mawad ne tsabi mawad ne wanda suke ijtima'iyya asali kalma idan aka saka ta aka kirkiro ta to ana bata ma'ana lugawiya ne shine asalinta ma'ana yanzu da kaga lafazin kafun lamun ba'un kalbun a larabci asali abin da yake nufi shine wannan halitta da ake cewa kare balaraban da ya kirkiro wannan kalma kikirar farko ma'anar da ya bata kenan kuma ta wayi gari ta zama haka ma'anarta to duk sanda aka ce kalbun wannan halitta ake nufi kare da ake farauta da shi ko ake gari da shi amma kalmar yau da gobe a cikin mutane ana amfani da ita da yanayin wuri ko jama'ar da suke amfani da ita za ta yi ɗaukan wata ma'ana sakamakon ko dai a jirgije ma'anarta zuwa wata ma'ana sanawiya secondary meaning ko kuma idan aka jona ta da wata kalma daban ko aka ba ta wata ma'ana da aka sin aka saƙa mata wata ma'ana daban duk wannan yana faruwa duka yana cikin kuma ɗabi'ar harshe yana cikin ɗabi'ar harshe yanzu misali don ka ce kalmar gaskiya gaskiya shine faɗan abu yadda yake ko amma kaga kuma yanzu nan da muke zaune sunan anguwar gaskiya ko ba wai dan anguwar tana tana da wannan sufar ba sunan wani abu ne daban ta ci ko ba haka ba to haka in ka je gun mai shago ka ce mishi faɗa mini gaskiya na kake da maka asalin farashi asalin farashi kaga anan gaskiya ta dauki wata ma'ana asalin farashi haka dauki kalman head a larabci asali head ba shine wannan gabar da ke sama ba to kuma ya dauka wata ma'ana daban idan aka ce head of unit kaga jagora kenan ko shugaban bangare head of department to suna nan duka irin waɗannan abubuwan a yare kala-kala abubuwa ne sanannu ga duk wanda ya san abin da ake karantawa cikin ilimi na kimiyya harshe ya san waɗannan to irin wannan shine yake faruwa ga kalma sai ta zama urfinta ya canza ma'anar da ake bata a cikin al'umma ta canza yadda ake faɗan ta da zaran an faɗa abinda zai zo cikin tunanin masu fahimtar yaran zai zama ya saba da asalin abinda lafazinta ke bayarwa ina fata mun gane wannan to haka ya faru da lafazin irin wannan na ainihin alqabdu ko al-imsaku al-qabdul yadi ba wai makale hannu haka ba a'a rowa da hana ainihin kyauta mislu addabba yace kamar lafazin dabba asluhu fil lugha ismun li kulli ma yadub duk abin da ke motsi a bayan ƙasa shine dabba thumma sara urfan li zawatil arba sai kuma yawaye gari da aka ce dabba sai zama ana nufin masu kafa hurhudu yanzu da zaran an ce dabba ba za ka fara tunanin mutum ba ba za ka fara tunanin maciji ba ba za ka fara tunanin kwarkwata ba ba za ka fara tunanin kyankyaso ba me ake tunani akuya tinkiya saniya raƙumi to da zaka ce mutum dabba kaga dabban ne shi amma kuma zagi ne ka ba ta kaga ya sake dauka wata ma'ana daban in ka ce wani dabba zagi ne shi zai ni kake cewa dabba kuma da gaske dabba ne shi saban da zaka ce mishi mutum zai ji kamar ka zage shi to kaga yanzu urfi ne ya rage ma kalmar fadi dama urfi na rage mata fadi ko ya bude da ma'anarta ko ya juya ma'anarta ma daga ma'ana mai kyau zuwa mummuna kamar yanzu wannan na dabba din ko wallahu akhraja kulli dabbatin fil ardi kuma min dabbatin fil ardi kaga hadda mutane ana kuma min dabbatin fil ardi hadda mutane amma kace mutum dabba sai ka zage shi amma nan da Allah ya kira shi dabba ba zagi bane ina fata an fahimci wannan to akan samu irin wannan da yana faruwa saboda alakar mutane ne da yarurruka da shigan yarurruka da suke wa junansu da caccanzawa da suke da siyaha da kalmomi suke kalmomi suna siyaha suna tourism daga wannan yare su fada wancan yare su fada wancan yare kamar da kasan dan yawon ganta da zai bar garin su Kano ya je Kaduna daga Kaduna ya wuce Abuja ya isa Lagos wata ranar kaji shi a Fatakwal to haka kalma take za ta iya tasowa daga yaren Turkiya ta fada cikin turanci Ingilishi daga turancin Ingilishi zuwa turancin Faransa daga turancin Faransa zuwa Larabci wani lokaci kuma har ta kwana ma ta koma asalin yarenta ta dawo a matsayin bakuwa kamar yadda mutumin da ya bar garin su dan shekara 18 ya je yawon duniya shekarar shi wajen 30 yana yawon duniya ya bi kara da garuruwa bai samu arzikin da yake nema ba sai kuma ya koma ƙauyensu da ya koma ƙauyensu cikin ƙara ya zama bako ba haka bane da sauyin shi sun mutu sai jikoki da sauyin ƴaƴan shi da sirkai ba su san shi ba sai ya dawo a matsayin bako to kalmomi suna yin haka da haka in ya dawo zai zama bai da irin siffar da yake da ita da to haka kalma ita ma ta dawo za ta zama siffar ta canza matsayin ta ya canza hala ma'anarta ma ta canza kuma ana kallon ta a matsayin bako kuma kalmomi haka suka mutu yadda mutane suke mutuwa wata za a waye gari an daina magana da ita an daina jin taran da in ka ambaci ta ce me wannan kamar da mutumin da ya mutu yanzu shekaru 40 bayan idan ya taso a garin Zariyan nan zai ga duk ba wanda ya san shi shi ma bai san kowa ba karanta kisa ashabul kafi ba mutuwa suka yi suka dawo ba da suka zo sun ga wanda suka sani saboda ba wanda ya san su wanda suka san su sun kare to haka kalmomi suke wannan duniya daga cikin hikimar Allah da ya kimsa a cikin fadin cewa واختلاف ألسنتكم وألوانكم saba wadda harsunan ku suke yi da kalolinku ba karamin aya bace Allah ya zuba a cikin wannan al'amari na ainihin hikimarsa Allah ubangiji ya shirye da mu akwai kalmomin da zaka ga misali yanzu kalmar daqiqi a Hausa daqiqi ba wa kenan ba a Hausa to amma kuma a Larabci daqiqi mai basira kenan yes da Hausa suka aro ta suka canza mata ma'ana upside down haka ce haza kalamun daqiq a larabci wannan magana ce mai fasaha mai basira amma da wasu an ce daqiqi ko wani bugagge ne kawai bai da fasaha Allah shi kyauta na'am sai yace lamba ta 11 dayancin ma ya ƙara yin wata magana ko 12 kai da yace lil muallifi rahimahullahu ra'ayun mashhurun fil majaz al-imam ibn taymiya Allah ya ji kanshi da gafara yana da ra'ayi sananne game da almajaz almajaz shine yana da alakar na wanda muka ambata sanya wa kalma ma'ana sabanin ma'anarta ta lafazi wata ma'ana can daban da za a sa mata saboda wata karina da ta zo za ta nuna haka aka ce zaki dabba ne amma kuma ana cewa zaki da nufin jarimi to yanzu wannan zaki jarimi a gun malaman balaga sai su ce sunan shi majazi wato an ɗauki ɗabi'ar zaki ne aka bayar da ita ga sunan sai zama duk wanda ke ɗabi'ar zaki sai a kira shi da sunan suna cewa wannan majazi lafzi akwai su kala-kala akwai majazul akali akwai majazul lafzi akwai wane ne ga sunan kala-kala hawa-hawa to ibn taimiyya yana da ra'ayi sananne game da majazi fa huwa yara yana ganin cewa ana taqsimal alfazi dallati ala ma'aniha ila haqiqatin wa majazin istilahun حادث جاء بعد انقضاء القرون الثلاثه الفاضله ابن تيميه yana ganin cewa raba kalmomi a ce suna da ma'ana ta hakika da ma'ana ta majazi yace wannan wani istilahi ne kirkirarre wanda aka kirkiro shi bayan shudewar karna uku masu falala falam yatakallam bihi adu min as-sahaba wala tabi'ina wala al-a'immati al-mashhurina ba a samu wani ainihin daga cikin sahabbai walam yatakallam bihi ahadun min as-sahaba babu wani daga cikin sahabbai da ya magana da shi wala tabi'ina babu wani daga cikin tabi'ai da ya magana da shi wala la'immatul mashhurina babu ainihin wani daga cikin limamai mashhurai da suke magana akan wannan wannan wurin akwai kuskure jama'a na larabci ban san me wajihin malamin nan da yayi haka ba tsakani da Allah na ta karantawa ina tunanin menene da irabin shi falam yatakallam bihi ahadun ahadun fa'ili ne ya kamata ya zama marfu'i domin yatakallam shine fi'ilin sa to adafin da yi da yace wala tabi'ina kamata yace wala tabi'una da kuma wala wala walal a'immatu al-mashhuruna na karanta tun jiya nake ƙara dubawa na gato me wajihin nasba da yema wannan ko jarra da yace tabi'ina da almashhurina kai da Allah ne a iya dan cikin cokalin arabiya ta ban gani ba wallahi in akwai wanda yake da wani wajihi game da wannan kaga falam yatakallam bihi ahadun babu wani mutum daya min as-sahabati da ya magana da wannan sai ƙara cewa falam yatakallam bihi ahadun min at-tabi'ina to in aka yi haka zai ɗauki wannan waje ko an ka ce falamata kallon bihi ahadun minat tabi'ina ahadun minal a'immatil mashhura to zai iya ɗauka game da wannan amma za ni yadda nake ɗauka falamata kallon bihi ahadun wa kuma wala wala tabi'una wala a'immatu amma yanzu kaga gashi ya bayyana falamata kallon bihi ahadun minas sahabati ahadun minat tabi'ina ahadun minal a'immatil mashhurina jid na karanta wajen sai na kasa gane wajihin li'irabin wallahu a'lam da ka zai zama adafi ne kenan akan minas sahabati minat tabi'ina minal a'immatil mashhurina mun gane wannan da kyau ko babu wanda ya faɗi wani magana irin wannan daga cikin sahabbai ko tabi'ai ko limamai al mashhurina bil ilmi wanda suka shahara da ilimi kamalikin kamar imam malik was sauri da imam sauri والأوزائي ده الإمام الأوزائي وأبي حنيفة والشافعي دون الإمام بس فداك با بل يتيك با ما هكبا ولا أئمة النهوي باب ما وندقت كلمة من نهو كالخليل كمان خليل ابن عمر الفراهيدي والسيبويه ده الإمام السيبويه وأبي أمر بن الألاء ده الإمام أبو أمر بن الألاء القاري النحوي ونحوهم ده ما كما تنوى أن ندك باب وندي فداك ويرى ibn tamiya yana ganin cewa annahu min hilil firqi kal mu'tazila wal mutakallimina cewa wannan cewa akwai lafazi haqiqa akwai lafazi majazi daga cikin dabaru ne na ƴan kungiyoyin ƴan bid'a masu tawili kamar mu'tazila da ƴan asha'ira da makamantansu fa huwa lahum babun min abwabit ta'wil wata kofa ce daga cikin kofin tawili wat tahrif da kuma murde ma'ana li kalamillahi wa rasulihi murɗe ma'anar zancen Allah da zancen manzo Allah sallallahu alaihi wasallama khasatan fi asma'illahi wa sifatihi musamman dangane da batun da shafi asma'ullahi da sifatullah wa anna lahu mafasidu mafasidu lughawiyya wa shar'iyya wa aqliyya kuma ibn taymiya yana ganin cewa wannan mas'ala tana da barna a cikin lugha tana da barna a cikin shari'a tana da barna a cikin hankali raji majmu'al fatawa lil muallif karanta fatawa ta ibn taymiya a cikin mujallad na bakwai shafi na tamanin da ainihin bakwai zuwa ɗari da goma sha bakwai da kuma mujalladi na ashirin shafi na ɗari hudu zuwa ɗari hudu casa'in da bakwai da kuma littafin al'ima na ibn taimiya tun daga shafi na saba'in da biyu zuwa shafi na ɗari abinda ibn taimiya yake cewa a taƙaice jama'a shine shi bai yadda da raba lafuzza zuwa ga a ce suna da ma'ana ta hakika kuma suna da wasu ma'ani majaziya ba domin da wannan ne ake cewa istiwa ina da ma'ana ta hakika yana da ma'ana ta majazi haka al'ainu haka addahiku haka al'ilmu haka al'yadu duk waɗannan da haka ne yan bid'a suka kawo waɗannan ainihin wato bidiyoyin a kansu musamman kuma saboda a mazhabin ibn taymiya na malami ba salafi yana ɗaukan fassaran lafuzzan shi ne da ayoyin da yake fassarawa da hadisai daga fassarar shi kanshi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da sabai da tabi'ai sai zama kuma a waɗannan zamunna babu irin wannan fahimta game da fassara kalmomi haka sannan kuma sai zama hakan ya zama zari'a ga buɗe barna iri-iri a cikin maganganun mutane da kuma cikin fatoyinsu idan kana karanta littafai irin na sunan zamakshari da ire-irensu duk da waɗannan abubuwan suke amfani wajen lalata ma'anonin ayoyin alkur'ani a wannan zamanin na san muhammad aminu shankiti yana daga cikin malaman da suka goyi bayan wannan ainihin wato ra'ayi na ibn taymiya kuma hayi littafi akan shi al-majazu fil qur'an littafi ne haka juz'i guda ya tattauna matsala game da shi kuma ya kuma maganganu da dama daga ibn taymiya a takeice koda zai halasta ayi amfani da maganganu irin na majazi a cikin ainihin maganganun mutane to ba sa zama hujja wajen fassara ayoyin alqur'ani dole hujja fassara ayoyin alqur'ani shine fassarar da annabi alaihi salatu wasalam yayi fassarar sahabbai da sauran magabata na kwarai ba a dauko kawai wata magana ta wani mawaki ko wani ma wanda yake karkatacce ne irin su jahiz da makamantansu kawai a ce ita ce hujja wannan irin hujja ce ta yan bid'a kamar da ibn taymiya yake cewa wa idza tadalla yaqulu qala al akhtal idan mutum zai kafa hujja sai ya ce wai akhtal ya ce kuma akhtal din mawaki ne kirista ana ce maka annabi ya ce kana cewa wani kirista mai yawo da cross ya ce kaga wannan ba karamar bata bace wannan bahasi ne mai zaman kanshi mas'ala ce mai zaman kanta ibn taymiya ga matsayar da yake da ita akai ko matsayar shi daidai ce musamman saboda tana kare akida sannan aka koma kuma bangaren masu darasin balaga sai su tayin iya abin da za su iya kokarin fitar da duka abin da za su yi amma dai ba zai zama shine hujja wajen karkatar da ma'anar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya fassara hadisai ko ya fassara ayoyin alqur'ani na sifat ba ko kuma fassara da magabata suka yi ina fata mun gane wannan wallahu ta'ala a'lam na'am na'am na'am ito zai iya ishari da haka zai iya ishari da cewa kamar yana nufin shi baya mushatarar ra'ayin da ibn taymiya da aka ji ya ce malamin nan yana da ra'ayi kaza amma karka manta rubutun da yake rubutu ne academic asali risala ce jami'iyya wanda kuma daga cikin sharuɗan risala jami'iyya shine at-tajarrud kamar da suke cewa mutum zai zama shi bai da ra'ayi na shi duk abin da kawo zaka danganta shi ne ga masu shi shine ina ganin wannan ɗabi'a ce ta sa yake haka ana wataƙila uzurin da zamu iya bashi kenan ka fahimta kamar yana yi ne saboda rubutu yake a jami'ance academically da haka kowace magana kawai yana cewa ga abin da wane ya ce ga abin da wane ya ce musamman kuma tunda wannan ba ita ce asalin lubbul amal din ba wata ƙarin magana ce yake a ƙasa saboda can da ibn taymiya ya ce auhiya majazun mashhurun ko kuma majazi ne mashhuri kaga me magana sama take nawa ibn taymiya ya yadda akwai majazi fil jumla amma ba majazi wanda ya amfani da shi wajen canza ma'ana ayoyi na sifat ba kaga idin daga shi ce ko kuma zama majazi ne kawai mashhuri ina fata an fahimta eh duk da yake akwai malamai da dama da ba sai da wannan magana da Ibn Taymiyyah ba amma an aka buga aka buga zaka tare yafi su gaskiya domin shi ya daure maganar shi da ka'idoji na shari'a da kuma zamuna masu falala na ainihin kawana da wannan shari'a da kuma kokarin kare aqidan musulunci game da in aka saka zai zama zari'a waɗanda suke ƙwararru a balaga sun san irin abubuwan da malaman balaga suke faɗa da da suke kwatance da ayoyin nan da muke fasara na sifat da su ake kwatance sai a ce majazi ne su istiwa'i din da makamantan sai a ce to ai kaga kaza ne a yadullahi fawqa aydihim sai a ce kaga ba za a ce hannu ba sai dai a ce quwwatullahi ko falalullahi haka in an aka ce wasa ma khalaqna bi aidin ko banainaha bi aidin sai ce bi aidin ai bi quwwatin domin ai aka ce hannu ƙarfi aiki nufi haka za ka ji waɗannan ƙararar suna da cikin tafan balaga birjik to irin waɗannan su ne ibn taymiya ya ce sam ba zai yiwu ba a anshi waɗannan domin aka anshe su a matsayin ƙa'idojin ilimi musallamun za su buɗe zari'a ta ɓarna iri daban-daban babu shakka maganar shi gaskiya ce na'am na'am eh fassara game da ayawa sama bane habi aidin daga ibn abbas ta inganta to gaskiya ban taba karanta ta ba wallahu alam a wani wuri ne to zan duba insha Allah jazakumullahu khairan wa bi idha'i qabd aydihim qawluhu fil mu'minina sannan kuma abin da yake muƙabalantar riƙe hannunsu da aka ce suna rowa sai Allah ya faɗa su kuma dangane da mumine ya ce wai utuna zaka suna ainihin bayar da zakka su muminai fa inna zakata domin ita zakka wa in kanat qad sarat haqiqatan urfiya duk da yake ta riga ta zama ita ma haƙiƙa ce a cikin urfi an ce zakka asali a larabci tsarkakewa ko amma da zaran an ce zakka a shari'a na nufin fitar da dukiya ta musamman daga cikin wata asalin dukiya a baya da ita wasu hanyoyi na musamman sanannu yace qarsar haqiqatan ufiya fi zakati al-mafruda game da zakka ta farilla fa innaha ismun li kulli naf'in lil khalq suna ne ga duk wani abu da zai amfana halittu min naf'in badani kaman amfani na jiki aw maliyin ko amfani kiya falwajhani huna kalwajhaini fi qabd al-yad fuskokin guda biyu amfanin jiki da amfanin dukiya kaga su ma kaman fuskoki guda biyu na wajen rowa da aka ce rowa faɗar gaskiya da rowa aikata gaskiya sun maƙala sannan sai Allah ya ce nasullaha fanasiyahu sun manta Allah sai Allah shi ma ya manta su wa nisyanullahi tarku zikri abinda ake nufi da sun manta da Allah shine sun daina ambatan Allah wa bi idza zalika wanda yake muƙabalantan wannan fi sifatil mu'minina game da sifofin mu'minai shine wa yuqimuna salata tsayar da sallah a maimakon su wadancan munafikai sun manta Allah fa inna salata aidan ta'ummu salata al-mafruḍa wa at-tatawwu domin ta sallah ta game sallah ta farilla da kuma tatawwi wa qad yadkhulu fiha kullu dhikrin lillahi kullu dhikrin lillahi sanan duk wani ambato na Allah kuma yana shiga cikin sallah imma lafzan wa imma ma'ana a cikin sallah akwai dukkanin wani ambato ko dai a lafazi ko kuma ga ma'anar lafazin qala ibn mas'ud radiyallahu anhu ibn mas'ud yace Allah ya kara masa yadda ma da ma dum tadhkurullaha fa anta fi salatin wa in kunta fi suqi matakar kana ambatan Allah to kana cikin sallah ne koda kuwa kana ainihin cikin kasuwa ne wa qala mu'adh ibn jabal mu'adh ibn jabal yake cewa mudarasatul ilmi tasbihun muzakaran ilimi shi ma tasbihi wato yana so ya tabbatar da cewa akwai abubuwan da suke ɗaukan ma'anar sallah ma'anar ambatan Allah a ma'anance kenan lambacin ta shida da ya sauke ya ce da ya ce ibn mas'udin a ƙasa shine ya ce huwa sahabiyul jalil shine babban sahabin nan abdullahi ibn mas'ud ibn ghafil ibn habib al-hudhali sunan shi kenan abdullahi dan mas'ud dan ghafil dan habib dan kabilar banu hudhal abu abdurrahman baban abdurrahman halifu bani zuhura wanda yake tsakanin shi da banu zuhura akwai alkawari na taimakon juna aslama mubakkiran fi makkata hina aslama sa'id ibn zaid wa zawjatuhu fatimatu bint al-khattab sayyidina ibn mas'udin ya musulunta da wurwuri a makka lokacin da sa'id dan zaid suka musulunta shi da matar shi yar uwar sayyidina umar fatima yar khattab wa qila innahu aslama sadisa sittatin an ce shine na shidan mutum shida a wajen musulunta wa huwa awwalu man jahara bil qur'ani bi makka hatta udhiya fi zalika shine farkon mutumin da ya fara bayyana karatun alqur'ani a makka kuma aka cutar da shi dangane da haka lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace waye zai je karantawa kafiran nan qur'ani ga sunan adarun nadwa sayyidina abdur abu abdul abla dan mas'ud yace ni ne ko ya je karanta abu jahal ya falla mashi mari din nan manzo Allah ya ce zai rama ba komai wa hajar alhijrataini yayi hijran nan duka guda biyu da aka yi zuwa habasha ta daya da ta biyu wa sallal qiblataini yayi sallah ga alqibla baitul maqdis da alqibla ainihin ka'aba wa shahida badaran wa uhudan wa sa'ir almashahid da shi aka yi badar da shi aka yi uhudu da sauran dukkanin yaƙe-yaƙe min a'lamis sahabati bil qur'ani wat tafsir Abdullahi dan Mas'ud na daga cikin sahabban da suka fi sanin Al-Qur'ani da tafsirinsa babban malami ne a cikin sahabbai wa qarshahi da lahu Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama bidhalika manzo Allah yayi shaidar sa akan cewa malami ne masani ne wa wajjahu Umar ibn al-Khattab ila al-Kufati yu'allimu an-nasa sayyidina Umar ya tura shi kasar Kufa a matsayin malami ya kanta da al'umma wastaqdamahu Usman ila al-Madina sannan Usmanu kuma ya sake dawo da shi Madina zamanin halifancinsa wa tufe biha amas na taini wa salasina lil hijira sayyidina abdullahi dan mas'ud ya rasu hijira shekara 32 zamanin sayyidina usman kenan raji ka karanta littafin usdul gaba mujalladi na uku shafi na 256 zuwa da 60 da kuma al-isaba a cikin mujalladi na biyu shafi na 368 zuwa da 70 a lambar tarjama na 1954 to can wannan magana da ya faɗa ta cewa ma dimta ma tadhkurullaha fa anta fi salatin wa in kunta fi suq shine ma da yace lam ajid hadha fil masadir allati tala'tu alaiha wannan magana banganta ba a cikin littafin da na karanta ga baki ɗaya ni dai banganta ba daga Abdullahi dan Mas'ud sai dai Ibn al-Qayyim ya ambaci wannan magana a cikin littafin Tahzibus Sunan sharhin da ya ma Ibn Abu Dawuda ko littafin Abu Dawuda Tahzibus Sunan kenan ko hakan sun littafin ko ko Ma'alimus Sunan ma a'a tahzibu sunan ne ma'alimus ma'alim na wancan ne na na abin nan ne ko tahzibu sunan shine littafin littafin ibn al-qayyim da yayi na sharhin abu dauda ya ambaci maganar amma kuma sai danganta ta ga abu darda bai danganta ta ga sahabin nan ibn mas'ud ba wallahu alam sai sai yace thumma zakara ma wa'ada Allahu bihil munafiqina wal kuffar sannan sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci abubuwan da ya ma ainihin wato mutane daga cikin munafikai da kafirai alkawari kafin nan ya sake soke lamba wajen mu'azu dan jabal din can ko gashi ya ce huwa sahabiyul jalil mu'azu ibn jabal ibn amr ibn aus al-ansari al-khazraj mu'azu dan jabal babban sahabi ne dan amr dan aus dan kabilar khazraj ne a cikin ansar abu abdurrahman ahadus saba'in alladhina shahidu bai'atal aqaba min al-ansar daya daga cikin mutane 70 da suka zo suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mubai'a al-aqaba kafin su gaice shi zuwa garin su dinnan shaidar mashahida kullaha ma'a rasulillahi sallallahu alaihi wasallama ya je dukkanin yaƙi-yaƙin da manzo Allah ya je min a'lamis sahabati bil qur'an sayyidina mu'adh dan jabal na daga cikin wanda yafi kowa sana al-qur'ani bal shine ma shugaban malamai a lahira ma gaba daya wa shahida lahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bidhalika manzo Allah ya mai shaida cewa masanin alqur'ani ne kama shahida lahu an bi annahu a'lamul ummati bil halal wal haram kama yadda ya shaida cewa sayyidina mu'adh ya fi kowa sanin halas da haram wa min ahli fatwa fi sahaba ana lissafa shi daga cikin malaman fatawa a cikin sahabbai ba'athahu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ila al-yaman qadiyan wa murshida manzo Allah ya tura shi kasar Yaman a matsayin alkali kuma mai karantawa ثم عاد إلى المدينة في أهل أبي بكر يا داو مدينة زمن سيدنا أبو بكر وقاتل مع أبي أبيدة مع أبي أبيدة في الشام يا جي دشي أكي جهاد قص الشام زمن سيدنا أبو بكر زوا زمن سيدنا عمر دنن واستخلفه أبو أبيدة على الجيش حين أصيب بالطاعون lokacin da sayyidina Abu Ubaida babban komandan wannan yaki ya samu matsala ta ainihin wato annoba da ta shafe shi ya sanya wannan sahabi ya zama shine watin komanda wa tuwfiya mu'adh radiyallahu anhu bi nahiyatil urdun mu'adh ya rasu a kasar urdun jordan kenan a yanzu ama 18 shekara ta 18 bayan hijira wa umruhu alhalin shekarunsa 30 wa 30 shekarar 33 katal raji usdul gaba karanta littafin usdul gaba mujallad na shafi na 376 zuwa da 78 da kuma isaba a tarjama mai lamba dubu takwas da ɗari uku da talatin da bakwai da gayatun nihaya fi tabaqatil qurra a cikin mujallar na biyu shafi na ɗari uku da ɗaya a tarjama ta dubu uku ɗari shida da ashirin ma'azu ɗan jabar kenan a taƙaice ƙwarai Allah ya ƙara yadda da shi shine sai ce ثم ذكر ما وعد الله به المنافقين والكفار sannan Allah ya ambaci alƙawarin da yayi makafirai da munafikai minan nari na wuta wa minal la'ana da kuma tsinuwa wa minal azabil muqim da kuma madawwamiyar azaba wa bi idha'i ma wa'ada almu'minin kuma waɗannan abin da yayi makafirai alƙawari muqabilin sa na abin da yayi mu'mini alƙawari shine minal jannati ya ambaci aljanna wa ridwan da yarda da Allah zai da su wanda ya ce ya mafi aljannan daraja wa minar rahamati da kuma rahama da Allah zai musu Allah ka samu a ciki sun mafi tartibil kalimati wa alfabiha asrarun kathiratun malam yace game da jeren ge waɗannan kalmomi da waɗannan jumloli na waɗannan ayoyi akwai sirrori da ilmomi masu ɗimbin yawa laisa hadha mawdi'uha ba nan bane wurin magana akai wa innamal ghaddu tamhidu qa'idatin lima sanadhkuruhu insha Allah abun nufi anan kawai za a kawo muqaddima ce ta wannan ka'ida da zamu ambata wa qad qila yace kuma an faɗi cewa inna qawluhu fadin Allah madaukakin sarki da yake cewa walahum azabun muqim suna da azaba wadda take tabbatacciya ba ta sararawa a cikin shi akwai isharatun ila ma huwa lazimul lahum fid dunya wal akhirah wannan yana nuna abin da yake lazimta su tun daga nan duniya har lahira min al'alamin nafsiya na daga radadin da suke ji a cikin rayuwarsu su kafirai da munafikai ghamman wa huzna bakin ciki da takaicin da suke ciki din daga kafiri kullun ciya cikin bakin ciki da takaici bakin cikin yaga addinin Allah na habaka bakin cikin yaga ana sallah ana salati ana karatu ana azumi ana karanta alqur'ani bakin cikin yaga mata suna wucewa da shiga ta kwarai kasan dina dan bid'a yake wannan kada shi bakin ciki yaga mata sun je islamiya yaga yara suna suna suna karatu ya taba yaro kankani ya ji ya ce Allah na sama sai ya ji kamar ya fadi ya mutu to wannan tun daga nan duniya suke fuskanta wannan azaba duk dan bid'a yana da wannan haka duk munafiki babu abin da ke bashi haushi da takeici yaga addinin Allah yana yaduwa wannan da gaskin al'alamun nafsiya da suke fama da shi tun anan duniya shine ma'anar azaba madawwamiya ba sai a lahira ba kadai ghamman wa huzunan wa qaswatan da kuma ainihin bushewar zuciya wa zalamata qalbin da duhun zuciya wuce su ta bushe babu imani fuskar su babu annuri zuciyar su babu kyakkyawan tunani babu manufa ta kwarai kullun suna cikin tashin hankali da bala'i da tunanin yaya za a yi su kawo addini tarnaki sun rasa da za su suna ce da tunaninsu da dukiyarsu da lokacinsu don su yi wannan aiki yunfiquna amwalahum liyasuddu an sabilillahi wa jahalan da kuma tsabar jahilci fa inna lil kufri wal ma'asi min al alamil ajila ad-da'ima mallahu bihi alimun ibn tamiya yace da kafirci da saban Allah suna da wani mugun radadi na nan kusa wani cutarwa na nan kusa kuma madawwami wanda Allah kada ya san shi yanzu masu shan giya da wiwi da makamantansu ba cewa suke sa sha dan su natsu bane wadan su ji kwanciyar hankali a cikin su ya taba samun kwanciyar hankali idan ya sha babu sai dai ya ƙara samun bakin ciki da takaici sai dai samu ƙara samun ainihin damuwa da rudani baya samun wannan zaman lafiyar da yake nema haka duk wani wanda ya samu mukami ya kwashe dukiyar al'umma wane ne wanda kaga ya waye gari shikenan ya zama yana rayuwa na jin daɗi bai da wata damuwa babu bayan na farko al'umma su tsane shi ta tsine mai albarka wani ko masallaci ji ba da sau da shi sannan dukiyar ta zama mishi kayan kayan abin nan wato kayan ƙariyar sai da zai ajiye ta ma wato aiki ne kiyaye ta a bankuna aiki ne sarrafa ta wahala ne kuma kullun tsoro yake yi in an kafa wata gwamnati me za a ci ya za a yi da shi shin za a kama shi ko za a kyale shi sai ka tara kuma Allah ya da shi da wata cuta a cikin jinin shi ko jikin hantarsa ko jikin tsokashi ko kashin shi kullum yana ta kashe waɗannan kuɗi kawai don wannan cuta kuma baya warke wani sai a mashi allura wadda ƙwaya ɗaya ta fi naira miliyan duk ƙwaya ɗaya kuma a ce za mu yi ta guda uku kullum za ga irin waɗannan mutanen wani aka mashi allura fa sai an kulle shi saboda zai yi baƙi kirin ne kamar gawayi idan reaction ɗin allura ya shiga jikin shi adverse reaction wani sai ya yi sati biyu a haka sannan za a buɗe shi mutane su fara ganin shi in ba haka ba zai gano ba inda ka san kadaba ga wanda ya san kadaba irin gawawakin nan da ake aiki da su a makarantun koyon aikin likita haka za ka ga mutum ya rine ya yi baki dona daga cikin bakin cikin duniya da yake faruwa fama da shi Allah ya tsare mu bil muqabil kuma mutumin da yake kokarin aikata ayyukan alkhairi za ga zuciyar shi sarai bai da wata damuwa yanzu hamar albani ya mutu bai da wata cuta a jikin shi ko ciwon kai in ka ji to gajiya ce kawai amma irin wani cutukan zaka ji an ce masu kuɗi na da su kuma ya mutane sa da su zaka duk malaman Allah ba sa yin waɗannan cutuka ba sa yin wani cuta ka ji an ce ya kamu da hawan jini ko da shi ta lalace jinin shi ya ya riga ya gudu tsare sai an dinga mashi dialysis irin wannan cutukan zaka ji masu kuɗi suna fama da su da bala'in wato kuncin rayuwa ko Allah ya jarabce su da wasu ƴaƴa ko mata ko iyalai wanda za su hana su sakewa gaba ɗaya wani fa bai yin bacci a cikin gidan shi sai an rufe gidan zai sada da ta cikin filin ya gudu saboda yana tana a cikin yayin wanda zai iya zuwa cikin dare ya danne shi da fulu sun sun kosa ya mutu za a hada da irin malaman kirki mutanen kirki da suke kwana tare da yayansu za ga mutum dattijo ne amma yana kwana gado ɗaya da yayan shi saboda ƙauna juna da ulfa kaga wannan alam ne tun a duniya jama'a ka je da ibn taymiya ya abbara abin yace mallahu bihi alimun Allah ne kadai ya sanin haka wal yara tajidu ghaliba haula'i la yutayyibuna aishahum illa bima yazilul aql da ka ga mafi yawan irin waɗannan mutanen ba sa samun abin da zai sa su daɗin rayuwarsu wai sai in hankalinsu ya gushi wayulhil qalb abin da zai wofantar da zuciyarsu wa min tanawuli muskirin ta hanyar shan abin maye aw ru'yati mulhin ko ta kallon abin da zai kawo musu da hankali kallon wasanni ko fina-finai na batsa ko fina-finai na na ainihin yaƙe-yaƙe ko na kisa ko fina-finai na horror films wani fa abin da zai kalla kenan kawai hankalin shi ya kwanta aw sama'i mutribin ko sauraron mai rera waka da kida wa nawu zalika kuma kamancin wannan kuma wannan din baya kawo musu jin dadin ubangiji Allah ya tsare mu a ƙasa shine mala yake cewa lidhalika tajidu kaseeran minal muslimina al-yawm lamman harafu an dinillahi wartakabu al-ma'asi wa kathura fihim al-khubuth da ka baka ga mafi yawan musulmai a yanzu da muke magana muke rayuwa yayin da ya zama sun karkace daga addinin Allah sun hau matattakalai na aikata sabo mugun aiki yawa a cikin musulmai zadat alamuhum nafsiya da ga cutukan musulmai suka karu a cikin zukatansu wa qasat qulubuhum zukatansu suka suka bushe wa hurimat wa hurimat ladzatul iman wa tumanina aka haramta ma ainihin zuciyarsu dadin imani da natsuwar imani wa ukhidhu wa akhadhu يهربون من هذا القلق والعذاب النفسي بكل ما وفرته لهم المدنية الحديثة الزائفة kaga mutane suna kokarin gujewa duk wannan damuwar zuciya da wannan azaba cikin rayuwarsu da suke ji suna kokarin guje mata da dukkan wani abu da wannan ci gaban zamani na ƙarya din nan ya kawo musu min wasa'ilit talahi wal abath na hanyoyin wasa da ainihin shantakewa min muskiratin kama abubuwa masu sa maye wa muhaddaratin da abubuwa masu gusar da hankali wa aganin da waƙe-waƙe rera waƙa da kiɗa bil idafati ila alwasa'il al-ukhra da kuma sauran hanyoyi allati ubtiliyat biha al-umma waɗanda aka jarabci al'umma da su kan riyaba kaman wasannin motsa jiki kwallo da makamantansu da sirresi da da ire-iren su wal fan da kuma fina-finai wasanni na silma wa ma yadkhulu tataha da abin da ke cikinsu min abasin na ainihin wasanni wa majulin da tambele wa ma turawujuhu ajidatul a'lam da kuma abubuwan da guraren yada labarai jaridu da gidajen talabijin da rediyo suke ƙara zuguguta su min hadha kullihi wa ghairi na dukkan wannan abubuwan da da ire-iren su duba ga yanda kafafen yada labarai suke zuguguta waɗannan akwai kafafen yada labaran da aikin ta kawai shine saka fim wata aikin ta kawai saka kwallo ko da waɗanda suke sauran ne ku lura ku gani yanzu jama'a da rediyoyin ƙasar nan in za ka sa a sa kiran sallah kaɗai sai ka biya kuɗi amma za a yi labaran wasanni kyauta za a sa kiɗa kyauta ƙur'ani aya biyar ba su saka ba sai an biya kuɗi amma za su iya wuni suna saka kiɗa wai ku shakata haka ma za su cewa muna shakata da fanafanai da fayafaye ko amma aya alƙur'ani aya biyar da za su saka wa mutane mutane su dinga tsuwa a zuciyarsu ba su saka ba sai wani ya biya kuɗi wa'azin minti talatin ba su saka ba sai na biya kuɗi amma za a iya wuni ana saka fim za a iya wuni ana saka labarai ko ana karanta wani lahawul hadis duk wannan menene duk waɗannan hanyoyi ne na yaya ta barna a cikin mutane shi sa mutane suka zama kuma gabaki ɗaya sun ruɗe gaba ɗayan su yanzu ka je ƙasashen da ake ganin an ci gaba babu sana'ar da ke kawo wa likitoci kuɗi yanzu irin consultancy a psychiatry a ce likita consultant ne wanda yake psychiatry mai ba mutane shawarwari da za su natsu to babu wanda kai shi samun kuɗi saboda kusan kowa na da wannan matsala ko matsala ba wai hauka ba ce a'a damuwar rayuwa ce ta musu yawa saboda babu imani a cikin zuciya babu aiki na kwarai babu kyakkyawar ɗabi'a babu kyakkyawan tunani sai ga kowa ya shiga cikin fitina da haka kusan kowa na da ranar da yake zuwa ganin likita dan ya gaya mishi ka natsu ka daina kaza ya bashi magani shayi bacci ya gaya mishi wasu maganganu ko ka je kalli kaza ko ka kai kaza kullun aikin kenan ya fi likita mai duba yara samun kuɗi likitan psychiatry ya fi likita mai duba mata ya fi likita mai yin tiyata duk waɗannan ba su samun kwastoma yadda likitan psychiatry ke samun kwastoma to ko anan ka lura da kyau jama'ar da ba su identifying kansu da addini ba ka suke da wannan matsala duk mutumin da bai identifying kanshi cewa shi addini yake a duniya ba shi ya ɗauka duniya ita ce asali addinin shi shine reshe ko sai ka same shi da wannan matsala musamman da yan boko da masu kuɗi da manyan ƙasan nan kalle su da kyau jama'a gani kowa ya ɗaya wannan nazarin da kika ga ba ƙaramin wato karama ce Allah zai maka ya zama ka samu kanka a matsayin kai addini ka sa gaba ba taimakon Allah ne kawai domin duk wani mai kuɗi yanzu da inda yake tana in ka jira ka same shi kawai yana ta hayaniya ne yana buga waya yana tsinewa wani albarka ba a kawo balance ba mota kaza ta tsaya a waje kaza kaya kaza ba su iso ba yana bin wani bashi zai fitina da wani in ka ga wannan abin bai same shi ba to sai in ya saka harka Allah a cikin wannan kasuwancin nan shi ya saka harka addini haka din da kaje ka samu wani dan siyasa har yanzu aka gama kururuwar zaben nan zaka same suna cikin damoyi iri-iri da wanda suka cin da wanda suka faɗi duka to haka kuma ƴan bokon nan suke hayaniya da ke cikin kwallon su ta musu yawa wanda da yake rayuwa cikin siyasa ne za ga wani ma yana yana iya manta ma yau wace rana ce yau nawa ga wata me zai yi ya wani zai shiga mota hala an sha jin irin labarin ya je bata a cikin campus ya dawo da kafa ya manta ina ya ajita me ke cikin kwallon shi kawai damuwa damuwa ce kawai shi ma bai san abin da ke damun shi ba saboda ya tara kuɗi ya tara takardu ya tara mukamai da laƙuba ya rasa yadda zai dusu saboda babu Allah a cikin abu kuma in suna magana babu abin da ke cikin magana su in man da rudani da tufka da warwara da haka babu abin da ke ci bawa shine ya identify din kanshi da Allah subhanahu wataala ya gyara ɗabi'arsa ya gyara addinin sa ya gyara aqidarsa Allah ubangiji ya shirye da mu yace lidhalika tajidu atibba al-amrad an-nafsiyya kun ga magana okay kullu za kullu hadha mimma yulhil qalb duk wannan abin da wai yake mantar da zuciya wa yufsidu damira yake bata zakata wa yudiful imana duk wannan abin su suke bata imani ma sababuhu duk wannan abin dalilin sa shine shu'ur ahlil ma'asi bil alami bi alami dhunub zafin wato radadin laifukan ne da mutane suke ji a zuciyarsu suke kawo wannan mutane in suka ji raɗaɗi a zuciyarsu ba su san sos ɗin shi ba sai su ɗauka tsammanin su stress ne da ga sai su ce bari su je su sha wani maye su bacci sai su ɗauka tsammanin su sun sha wahala aiki ne su ce bari su tafi hutu wani wuri sai su tafi wani resort center wani daji ko wani gidan gona ko wata ƙasar waje ko wani hotel su je su kwanta da tunanin wai za su samu natsuwa ba za su samu ba bari su zauna su kalli fina-finai bari su saurari kiɗe-kiɗe bari su saurari ko su kalli raye-raye ko wasannin motsa jiki duk wannan ba shi bane asalin dalilin shine wato abin da ke cikin zuciyarsa na annakiyar zunubi radadin shi walzalika dan haka ne najidu atibba al-amrad an-nafsiyya yakthuruna wa yazdadu alaihim at-talab ji magana nake fada za ga likitocin psychiatry wanda suke duba cutukan zuciya sai ƙara yawa suke yi kuma ana ta ƙara buƙatar su demand ya yawa akan su كما أن مظاهر القلب وضعف الإيمان من الانتهار والانهيار العصبي والهستريا الخنفسة والاستهتار كلها تزداد كل يوم مع تماد الناس في الغواية والرزيلة نسأل الله العافية yace kamar yadda abubuwan da suke bayyana a rayuwa na barna da suke nuna alamar lalle mutane suna cikin damuwa suka ƙara bayyana kamar al-intihar suicide mutum ya kashe kanshi kashe kai alama ce ta rauni ya riga ya gama kawai mutum gaba ɗaya a cikin rayuwa ya rasa yadda zai yi ya yi overcoming matsalolinsa sai kawai ga gara ya ƙarar da rayuwarsa za ka zaga a cikin ƙasashen turawa da ƙasashen da ake cewa sun ci gaba yanzu laifi mafi faruwa daga cikin laifuka shine kashe kai kullum za ka ji wani ya kashe kanshi wani babban mutum ne ma wani ma ya yi prime minister wani ɗan wasa ne ƙwararre a cikin wasan ƙwallon basketball ko football ko table tennis ko boxing ko makamanci haka ko ko kwararren dan rawa ne sai kai aji wata rana an waye gari kawai ya sha wani guba ko ya rataye kanshi ko ya harbe kanshi da bindiga ko ya fado mota ta kadi shi sai ba wasiƙa cewa shi ya rasa da bai da duniya ne wannan yana faruwa da yawa alam saboda ba sai da Allah ba suna sabo zuciya ta cika da annakiyar sabo da annakiyar kafirci sai da sai da dai wannan yana faruwa wal inhiyarul asabi da kuma ainihin wargajewa ta ainihin dangi ta gida wato family su wargaje mata da miji da yaya sai su ɗaiɗaice kowa ya kama gaban shi yanzu a ingila yana daga cikin bala'in da suke fama da shi a ƙasar ingila shine yawan mata waɗanda suke rike da 'ya'ya abin da abin da suke ce ma single parent suna da wannan sosai mijin ya gudu an neme shi an rasa ya je yana ta yawo a gari yana tambilin shi ya zama ɗan iskan duniya wani ma a titi yake kwana ya bar matar da 'ya'yan su sanya da rasu sai dai a ɗauke ɗawainiyarsu a social welfare hukumar da ke kula da irin waɗannan ta dinga ba su abinci tana biya musu sauran bil na utility amma ba su da sana'a ba su da aikin haka za su rayu cikin kunci da naƙasa da ainihin takaici saboda ba a kafa families din a bisa asas irin wanda Allah ya ce a kafa su ba wannan ya da gaskiya abin da yake faruwa a ƙasashen turawa da yawa a Ingila a Jamus a Faransa akwai ire-iren wannan da dama ina ba ta fahimci wannan sai kuma yace ainihin wato wal hastria da kuma hastria shi ma yanayi ne na na hauka hysteria turanci ne ya fasara shi yanayi ne na hauka na rudani mutum ya dinga surutai ya dinga ya dinga zabura yana fushi yana yana yana takaici shi kadai yana samun shurud azhin akwai irin wannan mutanen da dama jama'a suna nan shi sa kamar yadda kuka je ambata din nan kana yanzu a inda kake zaune a nan da zaka yi googling na watin ka nemi bayanai akan likitocin psychiatry wato nisbiyarsu percentage ɗin sakashin turawa za ka sha mamaki bil muƙarana ila sauran likitocin suna nan birjik kaga kuma wani yana ganin patient sama da 200 a rana patient ɗin da yake gani kuma patient ɗin da yake gani dukkan su mutane ne waɗanda a zahiri kamar masu hankali ne ba wai mahaukata ne masu duka ko waɗanda suke bin titi ba mutane ne a cikin tarayyar mutane masu hankali amma salon rayuwarsu lifestyle ɗinsu ya sa sun fita daga masu cikin masu hankali to kaga shi sa al'umman musulunci ita ce kaɗai al'umma gyararriya jama'a kowa ya san tarihin yadda musulmai suke a farko kai kuma mu karana da yadda suke kafin zuwan musulunci sun kai cikin irin wannan barnar da ake gani yanzu au aswa min haza amma da manzo Allah ya zo da mai gyara su da aqida mai kyau da imani da nagarta ta ainihin addini da aiki na kwarai da ƴan uwantakan musulunci da gyaran ɗabi'u da gyaran halaye manzara sallallahu alaihi ya gyara suka zama al'umma model wanda ba a sake samun irin su a duniyar nan ba to yanzu ko bisa kwatance in ka je Saudi Arabia cikin kasar Makka ko Madina yanayin ma da zaka gani na mutane in kuma ka taba zuwa wata kasar Turawa kai koda ma nan cikin kasashen mu na nan Afirka in ka je kudancin Najeriya inda kafirai suke zarya to sai ka kwatanta yadda kake ganin fuskokin mutane ma kawai kallon mutane ko in ka gani reaction din su zaka bambanci in sun tashi yin magana sai kaga bambanci in sun tashi in sun tashi daukan wani mataki sai kaga bambanci ma'ana idan ka zagi wani a makka irin yadda zai reaction daban da ka zagi wani a asaba ko a lagos saboda yanayin garin ba ɗaya bane imanin da ke wancan garin ba irin nan bane mun fahimta jama'a haka idan wani ya ji yunwa yana neman abinci yadda zaka ga ya ɗauki matakin samun abinci a wani gari da yake na kafirai daban ne da yadda yake na musulmai daban ne duk wanda ya saba yawo ya san wannan saboda imanin da ke lullube da mutane da kyakkyawan ayyukansu yana kayyafa gaba ɗaya rayuwarsu ba wai yana da alaƙa ne da lahira ba kare tun anan duniya za su ci more shi sannan kuma shi sa babu mujtama din da za a samu ya zama lafiyayye sai mujtama da ya zama ya identifying kanshi da musulunci ko a nan ƙasar muna da wannan tarihi nan nan kusa shekara 200 baya zamanin dan hudu ba haka ake ba ƙasar nan arzikin da ake da shi bai kai na yanzu ba wayewakan da ake da shi bata kai na yanzu ba ci gaban da ake iddiayi na kimiyya da fasaha bai mai kusa da na yanzu ba amma al'umma ta fita yanzu nagarta da komai ta fita wadatar zuci ta fita hankali ta fita zaman lafiya ta fita ainihin kwarewa a sana'o'i da ilmomi a wancan lokacin na dan fodiyo babu waɗannan littafan amma mutanen zamanin sun fi ne yanzu ilimi littafan da suka samu ba su kai yawan waɗannan ba babu waɗannan kayan morewa amma sun fi mu hankali da wayo sun fi mu iya sarrafawa babu takin zamani babu injinan noma amma sun fi mu samun amfanin gona mai kyau babu magunguna babu asibitoci irin wannan zamani amma sun fi mu lafiya babu rigakafi babu tace ruwa babu ruwan leda babu na roba amma sun fi mu lafiya ba haka bane jama'a me yasa saboda sun fi mu imani wannan kawai shine sun fi mu imani sun fi mu gaskiya yanzu kuma turawa da suka fi mu waɗannan kimiyya da fasaha sun fi mu matsala su kuma inda sun fi mu ilimi kuma ku duba ku gani sun fi mu ilimin nan na boko sun fi mu wayewa kai ko amma kuma su ma duk da ma rayuwa zamani sun fi mu wannan matsalolin dan duk da ma da matsala mu kuma mun fi su duk wannan me yake tabbatar mana cewa imani da aiki na kwarai da lafiyayyar ainihin aƙida ita ce kaɗai hanyar tsira ga al'umma tun daga duniya har lahira idan ko mutane ba su haka ba ba za su gushe ba suna ainihin samun kansu a cikin matsaloli kamar da Allah yake cewa ta idan zayyanat wa zanna ahluha annahum qadiruna alaiha duniya na sai ta gama musu kwalliya ta gyaru ta gama gyaruwa tsaf har mutane su gani ma kamar cewa sun mallaki duniya fa za su iya sarrafa ta ko Allah ba haka yake so a sarrafa ba ba ga mutane suke tani yanzu ba za su iya yin abin da ba a ganin su ba haka Allah yake nufi ba ko sun canza kusan komai sun mai da shi yadda suke so sun canza ɗabi'ar abubuwa da suke daga cikin tsirrai da halittu da da tsarin rayuwa da tunani da abinci komai an canza shi yadda ake so da gine-ginen da ake rayuwa a ciki da ababen hawa da komai har masafa da ke tsakankanin garuruwa yanzu babu ita da tsakanin zamuna yanzu babu ita ko to ataha amruna laylan aw nahara rana a tsaka ko kuma cikin dare sai umarnin Allah ya zakke mu waɗannan mutane faj'alnaha hasidan sai asa ta kamar da kasan an yi girbin an girbe gona ka allam tagna bil abs to mutanen wannan zamanin su jira wannan al'amarin ba dole ne ya zo irin yadda aka yi ma adawa da samudawa ba amma zai zo ta wata sura yanzu ina rasha rasha ba ta fi kowa ƙarfi da a duniya ba yanzu rasha wata 'yar ƙasa ce da tana ta ƙoƙarin ta tsira da kanta ne bala'in da ke kanta ya ishe ta ina sauran manyan duniya da ake ganin su azzalimai ina suke yanzu ina joji bush yana nan zai mai kunshi a mazkura ina wannan tsinan na, na isra'ila yana nan wani shekarar shi takwas yanzu akan oxygen akan akan life lifeline me sunan shi ne ma eh ba na yawo ne Ariel Sharon har yanzu fa bai mutu ba yana nan bainal mauti wal hayat ana zankan makudan kudaden al'ummar shi dan dai kawai ya ci gaba da numfashi bai san inda yake ba gabaki daya da kuma yafi kowa kafirci da zalunci a duniyar nan dina suke to haka al'amarin rayuwa yake game da yadda Allah yake al'amuran shi Allah ubangiji ya kyauta bar mu samu wurin tsayawa ainihin wato dan mu abin da yace kullaha duk waɗannan tazdadu kullu yawmin ma atamadin nasi fil ghawayati war radila suna karuwa tare da karawar da mutane suke kara narkewa cikin bata da mugun hali razila shine hali na rashin na karnakanci na rashin dan adamci irin wannan tumbar din da ake yi da da fajirci da fasikanci da rashin tunani din nan da mutane suke shine razila kaskanci da mutane suke samun kansu a ciki malam yace nas'alullahi al'afiya muna roƙon Allah ubangiji ya ba mu lafiya Allah ka ba mu lafiya Allah kuma ka tsare mu daga wannan barna da ainihin duniya nan take a ciki wato yana daga cikin ma falala ka samu kanka ma haka na iya tunanin cewa barna ce samun cewa ma ka san cewa wannan abubuwa barna ne to shi kanshi ma morewa ne dan a yanzu da muke wannan magana mafiyo mutanen duniya gani suke ma wannan shi daidai gani suke ma mutanen da suka rayu a da ba su more bane saboda ba su rayu sun tarar da waɗannan abubuwa na morewa na kwalisa na ainihin wato shargalladin nan ba Allah ubangiji ya samu dace sai mu tsaya nan insha Allah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullah